wannan mu rusashe da junanmu mu lalubo darajar mu lalubo matsayin mu a cikin annabi Muhammadu idan mutum ya laluba ya samu kanshi sai gode ma Allah idan mutum ya laluba bai samu kanshi ba to kaga yana da kalubale daga sai ya kware ya gaya zai ya nemo kanshi a cikin manzon Allah domin kar a tashi ran tashi alƙiyama a laluba a ji bashi kuma a yi bashi dan abin da zai faru muna fata Allah kar ka nuna mana haka alfarman Maulana Muhammad Rasulullahi Allah ka samu ta da ko wadannan a cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alqur'ani mai girma ya yi ma Annabi alaihi salatu wasallam signboard da wani irin taki takin nan ya ji hankalin dukkan duniya amma ga mai hankali ya kwalin attention na dukkan wanda ya kamata hankalinsa ya kama jikinsa a janabin shugaba alaihi salatu wassalam dangane da wannan nukudar da nake son tattauna a kai Allah ta'ala ya ce wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce na rage da karshen zafi mahalicinka ko ubangijinka ya rasulullahi ma'ana Allah yana rantsuwa da zafi ce la yu'minuna ba wanda zai zama mumini cikakke a kira shi mumini ya ansa a talo hasu muka fi ma shagara bainahu har sai ka kasance kai ne haki mana sun hukuntar da sanka da kinka ya rasu da nan sun hukuntar da umarninka da hannunka ya rasu da nan sun da ainihin komai naka da aikinka da shirinka da zamanka ya rasu da shi ma shajara bai nan a duk abin da ke gudana tsakanin su Allah bai ɗauki komai ba sannan bayan mun hukunta da Allah ba a duk abin da ke motsa a cikin musamman sun mana ya doke an fi na harajar sannan kar mu ji wani kunci wani takura ko ɗan a cikin game da cewa annabi ya ce kaza ko kuma kana son kaza to ka ajala ka ka ɗauki da annabi dole ka ji a ba dole aka maka ba ba takura maka aka ba a haka shi ne ka ji zuciyar ka ya da jira ka kar ka ji kucin maza maza ake sannan wai sani ya tafi sannan bayan zuciya ta yarda ta ɗauka sannan kuma gabbai su bu dole in kuma wannan aya ba idan aka buɗe ta aka sa ta akwai ce aka ce rariya ce ana so ta yi tata wani ne da wuce cikin sannan ya wuce a wannan to tsakanin da Allah wanda za a watsar suna da yawa musamman a wannan zamanin namu kuma yin haka shi ne kadai zaman lafiya ga mumini shi ne kadai zaman lafiya wa musulmi musamman a duniyar yau da duniyar yau ta buɗe a kai fatana a tashin wani wani wanda ya da'awar shi na Allah ne shi na Allah ne Muhammad to bukatar duniyar yau yahudanci ne ya yaƙe shi ya ja gama shi kwana-kwana na ana wani yaƙi a duniya duk da yake waƙi yaƙi kamar ya zo ta fuskar wasa ne a duniyar sama amma duk da fuskar wasa da fuskar shaidanan tun da ya zo da wani irin siga wanda ya kama da siffar addini to kaga yadda duniyar yau ta bude a kan fa sai ta yi wannan abu ban fara kawo magana ba amma tun yana da suna mata gidan hankali a duniya ne babu ne an zartar da shawara wai za a yi kwallon duniya a wata ƙasa wasu nan ta ƙasa ƙasar larabawa ne ƙasar musulmi sai ƙasar a dokar ƙasar shine luwaɗi da maɗugo haramun sai suka gaza da suka hana cewa duk wani mutum ne wanda ya zo kasar su a matsayin ya zo gasar kwallon kafa ya mutu da wani kuma da za su kama kuma kama shi za su yi kuma za su kashe shi sai na biyu suka bin kasar gawa ya suka dinga zane wa luku da shaƙo da ayyukan gudanar da hadisan nan jiya na buɗe bidiyon sai na ga ana sallah a filin kwallon sallah sosai sannan aka buɗe taron ƙwallon da karatun alƙur'ani da hadisan annabi da wa'azi da nafsu ta har ba ka yake wani su ko me wa'azin da da duniya da ta ya je wai zai wa'azi a wurin dufa shi ne wai shi da mana ba to abin da zai baka mamaki zai ɗauka maka hankali kar ka gani yanzu duniya kafar ba hankalin sai mun munan suka yi kiraye kiraye a hannun gasar a kulle kasar ai kasar ma karama ce ba arziki ba ta cancanta ba kaza kaza kaza kaza ɗazun nan na ɗaki nan ba su kina buɗe bidiyon sai na je wani kafin ya fito yana cewa shi a matsayinsa na mai luwaki yana da zaka shi a matsayinsa na ɗan luwaki a ce an haya shi ko ƙasa a ce ana shi a luwaki an ce wani haƙi shi an yi kaza an yi kaza da ba shi ne yake fura to haka a ɗauke wannan gasar a ƙasar gaba ɗaya ba wai yin gasan ko rashin gasan shi ne damuwa na ba abin ko da sun ga hankali na shi ne yadda duniyar kafirci yayi ta saboda an kira Allah an kira Annabi Muhammadu a wani shi ke na sarka je ka ta kara ba wai dan abin da za a yi kyau ko mara kyau ba ko ya dace a yi a wannan duk ba shi ne damuwa ta wannan ya nuna maka yadda duniyar kafirci kamar ta buɗe a kai ba wurin yakan mutunci gada na mafanuhun shakkutun ɗin abubuwa suke da yawa a duniya a hana gasa a ƙasar ƙasar a hana kaza a ƙasar ƙasar a hana kaza ƙarara ba wai da koyewa ba abu da zai ba ka mamaki idan har kafin su bai ɓoye yaƙan ka ba ƙararar buwa hakan yake yaƙan ka kai ne ta kake ɓoye ɗabi'ar annabi muhammadu kake ɓoye musuluncin ka kake ɓoye identity ɗinka a matsayin ka na al'ummar shugaba da sunan kai musulmi na maka nuna kana kudu nuna musuluncin ka misali ɗabi'unka da halayenka sanar masu gurɓatar da kuka ana neman ɗabi'ar annaba a bayyane a karar a rayuwarka amma ana neman a rasa da ɗabi'un shi yi ta sai gargajiya misali wannan ba daidai ba ne yana da kyau mu kalli wannan abu matasan mu sa kaya matsatsu tsokakku shi ne kayan waɗansu a yau da cewa yaro matashi wannan daji su ma barkatai ake barkatai na shirinta mata ya mu kaya masu tsukkan kuya ga ku ta ya tun ariya tun ma ilatin umira su shi da siffar mata ya mu kai ka san wannan kayan ba ta da nake koyi a sa bane ya bude da nasarar su zo da wannan kayan da siffar tsarara din nan kuma kai uba ka yarda da haka haka ake a gidan ba kuma ka sani ko da ku kai ne limamin zai haka ƴan matan ka ƴan ƴaƴan ka za su fita haka matan ka za su fita kuma ko ai baka ji ba ko baka dauka ma damuwa ba la ilaha illallah bayan Allah wannan bayani ya ci mu baka dangada haka yaron ka zai zo tsakar gidanka da wuri kana ji kana ga mai magana ta so ai yaro ne samari ya eh yau ne za su nuna kai haka zai zo maka da aski ya asana ya asana ya bar ita cokuku a gaban ka zai buɗe hula ka ga aski ko damuwa mana wani ma har dayi zai irin na bakaƙen arnan nan da a yarika wanda ke yin dayin din su kona gashi ne su kona gashi ne wani ma har har fari ne ke shi gashi bakin bai hudu kuma kai uba wai ko a jikinka tunanin kawai yaran ka ma ya lalace ina wani ma in ya rika har da 'yan mata zai shigo maka har gida kai wani ma in ya bushe ma da yarinya zai iya kwana a ɗan kuma ka ka ko ka kai ka ga alamar wata ta kwana a gidan ko ya zo da wuta amma ko an jika ko muka ga yana wasu abubuwa haka haka wanda ka san ba daidai bane ya so ka a layi amma ko a jikin ka cewa yana nan yana so ya lalace kawai sai baka ga kake yi kawai in dai zai zo ya dan kawo maka dan sunna maka dan dubu biyu dubu ku shi kenan kawai shi kenan ka yaro ya albarka yana samun kuɗi na kawo bayan Allah wannan ba karamin bala'i bane wannan ba karamin musiba bane muna fata hankalin ya dawo kan wannan abubuwa Allah ya sa mu gyara alfarman Maulana Muhammad Rasulullah a gamar dan Allah a halinka a gansa a ɗabi'arka a gansa a jikinka a gansa a komai naka wannan shi ne zaman lafiya ka mutunta na mutum idan wani abu ya gitta a gidanka kai hukunci yadda annabi ya ce yadda annabi ya so kai wannan shi ne ma'aikanci na kan mutum misali kana sarkin gari wani abu ya gitta wanda aka kawo maka tsara ko kaza kaza ba gargajiya ko al'ada za ka bi ba a'a ne ne ne shari'a ta ce ne annabi ya ce gurgudu ko hukunta an baka sani da ne ma'anar malami ma ka garu ku da kana da ake yi a matsayin ka na sarki sai ka kira ka kan yi liman ya maka zuwa warware ku ne malamai warware mana liman ya ji aya ji aya ke fassara kaza kaza shi ne kaza malamai sun ce kaza ne sai ko da ne ne ne da kai kake so ba bayan Allah wannan abin da muka rasa a ma'amalolin mu ba ba mu da kalubale mafi muni mafi tashin hankali kamar wannan abin a gaban kuma cin mu yake cin mu yake shiga cikin gidajen mu yake yadda ka san barkewar jam haka wannan bala'i ke magan gidajen mu da abubuwa kala kala to idan muna taruwa irin wannan nan ba irin wannan wurare ba mu faɗakar da junan mu wannan tashin hankali ba to zai zama kamar muna wajen kan wurin wannan shine magana na gaskiya maulidin maulana muhammad rasulullahi dama an yi da dan a dawo da annabi a cikin wa'alamu allafikun kar ka dauka mu zalla yau kwashi ne kwashi irin nan kuwa annabi Allah yana ga mana kusa ne annabi na cikin ko idan a matakin ka da fahimtar ka na annabi yayi wafati a matakin farko to wa'alamu allafikun rasulullahi ina ka sata Allah ne ya faɗa kana da Qur'ani ne ko ka karanta zaka karanta wani kuma da ma Qur'ani yana magana da ɗan ce da ɗan ce da ɗan yau da ɗan gobe ne to yau a matsayin ka na ɗan yau idan Allah ya ce wa alamu ana fi wa sallallahu ku sani annabi na cikin ku ya haka hausa sai ka ta a da sabai ake yi wa da kai ake ba da kai ake yi ana nufin ka nemo annabi a ɗabi'u da halaye annabi ya kasance yana cikin ka a ɗabi'a da hali wannan shi ne karatun san yau ya zo kai ina annabinka a ɗabi'a ina annabinka a hali ina annabinka a sifofi ina annabinka a cikin iyalai ina annabinka a komai dukkan motsin ka shine ma'anar wa alamu annabi kuma rasulullahi idan ka rasa samun annaba a ɗabi'unka da halayenka da gidajenka da matanka da ƴaƴanka to ka sani ba ka ta da ba nan yi tare da shi wannan shi ne haɗarin da muke fama a yau tutiyar sa annaba a baki ba shi ne ba ƴan uwa kowa zai iya tutiya ya da aure yana son kaza amma san yana da wasu mizanoni da shi ne da ake nuna tabbacin son ko rashin son guda nawa ne guda nawa ce ta rasa saurayi kuma ya tabbata ƙarya mai daraja guda nawa ne saurayi zai ce rasa budurwa ko mata kuma ya tabbata ƙarya mai daraja ne mai santa sai an je gaba su wuce kadarta inda ake ɗaukar cikin daji da wuya cikin kunci da yalwa ana ake gane soyayya ta gaskiya to shi a santa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka kake wani shi abu ne ya ɗauka sa na balik sallallahu alaihi wasallam matasan mu ne a wannan da kiɗan da ake nan gasiru da wannan raye wani yana ɗaukar shi ne san annabi ba haka bane wannan shauƙi su ne shi kuma shauƙin ya motsa wa mai shauƙi ko a mai yana yi yana tashi shi shauƙi kun fan soyayya ne amma asalin madarar to zuciyar in ba ta samu ba to shi kenan ya ɗashi ya bar kun fa yana nan a sama kana ya yi kun shi kenan an samu matsala shi asalin madarar to yana ta ci ko sun suna nufin wurin Allah ta'ala masu jana don misali na yasa bulitu gubbal musu barkatin ahmada bulitu shi abin da ya saba da soyayya shi ne wani zuzurutun tashin hankalin bala'i wanda ke raraka ke babbaka zuciya sulitu biliran ke ya fiye ahmada haka yake cewa yace na babbaku na kono na kone na babbake na kone kurkur da san wutar kaunar annabi muhammadu Allah kai ka babbaka kai ka kone da sabutar manzo Allah idan so ya zauna a zuciya kuna take shuya take tukuci take zafi take tsuki take ina ganin duk masu cutar san manzo Allah ake mata saboda kai ba da mutum da take yana da bacci saboda yana son manzo Allah bacci sai ke da nishadi a cikin nishadi yake ne yana son annabi amma a cikin kunci a ko shi ne salamu yana wasu misalai za ka je na ce maka ainihin ayyuki da ne tun yi sakara da goshi da zikirin da rinka samun batsan wa makasam ko har ma ke so ko sajin fihin wurkalai wa jirati wa jafni ba kalma zalibu maglaman duk mutanen makwabta na kowa yana kwanci ce ni wallahi na kasa bacci saboda so ya mutsa wata barya a zuci yace kowa na nuna ni kuma ina nan kuna fafatawa da kuciya na gidana ko tantabar gidana tana kurkuku shi kuma ana fara kuka hawaye dan ɗake farara saboda kukin kaunar annabi muhammadu wannan shi ba musu yan gaskiya wannan hoton da shi shi fa ake so a gan shi a jikin dana ma dana magana ko zama da sallallahu alaihi irin wannan sifar ake ma irin wannan yanayin ake ma ban ce so ki ƙarya ba ne ban ce rawa ƙarya ba da soyayya a amma yana da lokacin shi amma na asali ne yadda ka ɗauki soyayya a cikin farin ciki da nishaɗi da walwala to idan ta juya tana cikin cikin tashin hankali da babbaka yana wanda ya taɓa soyayya ya so wata ta ci kuma ya mutu mata ita kuma ta mace maza ta mace ta bai ko ba ga mana ya san masa wani koshin wahala yana shi zai gane abin da nake yi da wannan magana da kwana da wuni yana kuji yana kuka yana saka ya zai yi kawo kanta ko shi da Allah wannan in ya shiga wannan kogi na soyayya za ka iya gane soyayya a nishaɗi da sauki kawai ake samun soyayya ai kai mai samun soyayya a nishaɗi da sauki ake sa samun soyayya saura ka mai san Allah ba kaɗai a sauki a nishaɗi a rere a wace wace a yi san soyayya ba da dai saura sai so ya dace ka ya bushe ka ya kone ka ya faface ka ya rikita ka ya shiga komai naka ya jammalin mana lamarin ka ya zama duk sakan kana cikin shi ya za'i wani shine kauna shine soyayya haka ake so mai maulana muhammad rasulullahi dan uwa wannan bai samu ba sai kuma wannan ya samu ne sannan wanda abu da muke tutar ba a ga annaba a cikin sannan ke samu sai kamar da ya rike a cikin asira ba kuma wanda zai ja mana mu za mu ja mu zo mu gaskiya shi wanda zai san ka zai san mauludi gida ma sai shi kana ma tare da hankali ne ko shi kayan wuta ma kake yi to kai yana son ka dauki iya mutu kai ta ka tabbata ba a wuta in kun ke so ka dauki to shi kenan wani na ma dan san ka ne to ka dena kaga dai ma mu ta kai a wurin ka ba sai ka dena to wai da muna da matsala za mu yi mai gyara shine mu ga mu zo na magaskiya
muskat ainihin mamane ne ba faɗe da za mu tada komodan mu akan kaunar mu da Maulana Muhammad Rasulullahi suna da karbu ne wajen kanmu a cikin kaunar shugaba alaihi salatu wassalam ya ga zama to wanda da cikin kaunar shugaba alaihi salatu wassalam mu kuma a aikin mu da halayen mu da ɗabi'un mu yana kaman shan bamban da Annabi Muhammad ban ce dole sai ka kofa annabi kofi da kofi ba ba mai yiwuwa ba ne amma a ga alamar hotar annabi a rayuwarka a ga alamar sufar annabi a ɗabi'unka da halayenka a ga wani sayan gwasin maulana muhammadu rasulullahi a dukkan tattar kullum da ba a fita abu cikin rayuwarka a gama ba ba ce ta maka shida da wani abu na maulana muhammadu rasulullahi wannan shine mauludul mauludi ya ce ta mauludi ya kama ya kare sai kuma kana tare da wannan ɗabi'ar to kai duk sakan ko da'awa kana mauludi ne domin duk sakan da'awa kana ta manzo Allah kana farin ciki wannan ruhin nasa da wannan halin nasa da wannan a tasa tana dukan zuciyarka ki saka jinni ki da awa sai ka sai zama kullum kai kana cikin mauludi manzo Allah ne kaga kai ka zama mauludi mauludi ya zama kai amma sai rana ɗaya mu za da kai shekara kaɗai muka da muka tare yanzu muka muka gama wannan sai kuma muka dora ka ko to ana so a ga annabi Muhammadu a cikin mu gaba ki wannan shine kalubalen mu ɗan uwa kuma shi abin da ya zama wajibi to ya gani ne mu samu annabi Muhammadu ya gane annabi ya zauna a tsirohin ya zauna a cikin zukatan ya lashe gaban mu ya lashe jijiyoyin mu ya lashe komai namu wannan hatta na sa wani ɗabi'a ta sa ta lashe dukkan komai namu dukkan wa ma'ana din mu gaban gida wanda wannan abin da zai dinga fitowa yana fitowa yana nafo a cikin ɗabi'u na halayen ya zame mu zama haka wannan shi ne kalubalen mai ɗan uwa Maulana Muhammadu Rasulullahi akalla akwai fuka-fukai guda uku wanda ake so dan adam shi mumini ne kokarin jawo sura annabi da manna su ga rayuwarsa farko da abin da zama wajibi ka sani shine kowanne daga cikin yana da duban haƙiƙa muhammadiyya a cikin jikinsa ma'ana kowanne yana da hasken muhammadi jikinsa dama za ki yi amudi muhammadi to da kana so wani jikin ka samu salaha to sai ka haɗa shi da mai jikin shi da zaman lafiya wannan jikin shi da annabi muhammadu kana so da ke samu zaman lafiya sai ka aiki da hasken ganin gidan abu kana so kuma ka samu zaman lafiya sai ka aiki da irin jin manzo Allah in kana so halin ka samu zaman lafiya sai ka haɗa halin da irin yadda Allah ke ta'ammuli da halinsa duk wata gaba ce da kike da kana so ka samu salama da rasuwa a cikin Allah to sai ka haɗa ta da dabi'ar ta hadisi Maulana Muhammadu Rasulullahi to ka kuma da ita asalin kenan ka zama lafiya Daga kenan ka fahimci wannan magana kenan ƙalubalen mu dai kenan ku koyi yadda Allah ke kallo. ugoyen da yake shaƙa ugoyen da yake ugoyen da yake sha ugoyen da yake magana ugoyen da yake ainihin aje abu a hannun da yadda yake kamawa yadda yake rikewa da yadda yake fitewa da yadda yake bayarwa da yadda yake amsa duka da hannunsa ugoyen da yake ci yake sha a cikinsa ugoyen da yake takawa da kafafunsa gwargwadon hali inda yake tafiyar sa yi shirata ne ba irin babban na mutum ba su ɗauki kuma ta a irin ta ta kallo ɗin ne yi ko to ba ne irin wani bulami ko kai da lashi ba to amma abin da ake nufi ana nufin wai ba da lafiya ne Allah arabi haula mu dinga tafi a nasi a nasi a nasi mu taka mu wurin alakai ba a taba samun shi a taka ji wurin sani ba to ko ka samu kwatanci sannan sai a koma wannan a zahirin gangan kenan a sifa kuma ta waje a sifa ta gaban kenan a sifa ta waje sutura wani kira ya fi sawa kai ma sai ka fi sa ido wani kira ya fi so ko da ba ka da shi kai ma sai ka fito ko da baka da halin zama ko shi ya fitan farin da tira kira ka kuma kazani ne baka san fari to ya kire ya za a yi za ka ajana ka ne ka dauki naki ko za ka ainihin ajana shi ne ka dauki naka malamai suka ce idan kai mutum annabi ne na gaskiya haka za ka koyi tsafta da karfin siya ka zama dan karba dan dukkan ba saboda ka koyi annabi muhammadu wannan shi ne gaskiya duk abin da kai ka bayi ne ita kuma sai aka yi dace ai wannan abu da jar annabi ne to wani suka ce kai ne za ka yaki kanka da ƙarfi da daukan mu nawo misali da wani sauran suna cikin kayan marmari a cikin kayan kike da jariya yana kan kankara kina sai kuma wani kana cin kankara don dole ne ka bangoji za ka raka koyi cin kankara da karo da ko kana cin kankara da hawaye sai ka koyi ɗabi'ar maulana muhammadu rasulullahi haka haka yana da yawa magana yana son gulli yana cin gurbi to kai ma haka zaka koyi cin gurbi saboda yana da magunguna da wasu abubuwa da yawa a ciki wannan na bada misali ne to a sura haka ne magana bai san kwatataccen sutura kaga matasan da su kuma duk kayan su wuce yanzu an ma tura wuce a jini a yanzu da riga da wato duk shadda da kyau ya kara a matsayin da an yi sun wato fensin sai ke hannu fensin sai ke riga kuma bakwai su an yi wuyi saboda saurin ma cikin wancan gindi gara da wata barayi da bai gama da ake kayan hurawa da ake kawai shi aka yanzu har shaddan ma aka ake wata wannan ba gaskiya wani yan uwa an ka kai shaddan da kasai kayanka wadatacce ka inci wadatacce irin na maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misali kenan ya kamata ka dinga bi a siffarka ta waje a dinga ganin hoton annabi alaihi salatu wasallam a tattare da shi to sanan sai uwa uwa asalin rigimar ke shine ya annabi yake a zuciyarka ya yake a ɗayyuka da halayenka asalin inda aka fi neman kowace wanda kala la khuluqin azim da Allah ta laya masa jinjina yi jin tsayinsa da halayensa a banza an ga maka Allah ya yi wa tsayinsa da halayensa kai ake so ka kufi daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun aka ce in kana so kai samu kyakkyawan koyi kai in kana son saduwa da Allah lafiya ga rayuwa lafiya to dole koyin ka yana cikin annabi Muhammadu Allah ne ya mana wannan karar to me ka koya ne a cikin shi yanzu da Allah ta tsira mulka da tijan da namu ne ko da a samu da jiwo annabi masu a tsakarar da su ana za a yi zani kowa da wuce da ɗaya biyu ku ɗaya biyu ku amma mu yara matasa ƴan dagaji ba ma mace wallahi wani gora ya kaji ba zai iya ga maka ga ɗabi a ta ɗaya ta annabi ko fara ba kai ai ko ana cin balai annabi rayuwar ka ta girma tun daga haihuwa haka balat ta yi kamar ta yanzu ka doshi talatin talatin da ka doshi arba'in wani yawa arba'in wani a ce karanta tantan da kana da jira annabi guda ɗaya anya anya ba wuta a cikin da rayuwar ku kenan da kasan da rukun sun fly wasu sun hakan sun da wala la ne bala liman kana yarjullaha ba in ka juya ayar wa mu'min mukhalafa a cikin malaman usul da ayar Allah ya ce wanda ke kwadayin sabon rahamar Allah a ran tashi alƙiyama to dole ya koyi da magana to in ka juya ayar sai baka amsa cewa kenan wanda bai koyi da annabi bai da kwaɗayi samun rahama Allah shi ne mafhumul mukhalafa na aya to da Allah wani ne zai yadda a daura masa wannan biya akwai wanda zai yadda akwai wanda zai yadda a faɗi ne ba ka da ba ma aiki za ka da karfin ka kawa yadda an bai a faɗi ne wani ne amma aikin ka ya nuna kayan da kama ɗauka domin menene ka ji yin koyi to kai kan ka ji yin koyi kuma ayan Allah muka lafiya da ke jalake ne aka dawo ta tuntusa ko ta kan wata ne a tsarar matsalar tsoron ne sai da yan uwa dole a samu ɗabi'u da hali na annabi muhammadu a tattare da wannan dole ne wannan dole ne wannan fa ba fa shawara ba ne ba ba fa shawara ba ne da gaske ba ake sa annabi ba da gaske ba ake koyi da annabi ba fa da wasa ba ne koyi nan a tada ne kai bari maka general kawai duk abin da za ka gana da bako kai ko mun kuncin sa karki ya zama da shi anta me kake yin kuɗi cikin sauki shan ruwa rike shan ruwa kawai ka ce kai ka ci shan ruwa kullum za ka sha ruwa in shan ruwa da ba za ka yi na yadda da Allah ka nuna lafiya shan ruwa kawai ai akalla kullum sha shan ruwa mutum sha shan ruwa ka uku Allah kai to je ka tambayi limamin garin ku ko malamin garin ku da Allah kar maka zawo tambaya nake wai yaya annabi yake shan ruwa duk kalolin shan ruwa yake za a baka sarwa akalla kamar kala bakwai sai ka ce to duk kalolin bakwai na ko su da kalan sarwan garinka rayuwarka sannan wani irin kalolin ruwa da wani kala da wani kala don kuma wani lokaci ruwa ne ko kudin zaki wani lokaci ruwa ne farin farin ruwa ne ko ba ka wani tsiri ruwa ne to dukkan wannan shayi ruwa ne to dukkan wannan shaye shayen da tsama-tsama da kala-kala ya yake shan su wani sha ka koya ta kame da rayuwar ke kasance wannan da ke aka ɗari a ce ta billahi azim sai ta fi kallon nan wanda Allah ba wata wuri to kila wani fa ko wannan za a nema a rasa a rayuwar ko wannan mai sauki wani ya ce a to shi kuma kawai ya ne ke barci ya yake tashi shi kawai zai tsa wannan ta ga wannan tun abubuwan to karkare na su dan kaji ƙananan ya yake ci ya yake sha ya yake bacci ya yake tashi ya yake sa sutura ya yake duba ana akalli iyalan kaɗai ya yake shiga ban ɗaki ya yake fitowa to waɗannan ɗabi'u idan ka rike su dalilin koyi da maulana muhammadu rasulullahi tunda kullum sai ka yi su to da kai a banza a wofi banzan banzan ba al'ada ba al'ada ka koyi na annabi mu daga lada da al'ada ka yi ka biya bukatar ka kuma a rubuta maka lada kuma a rubuta maka ibada kuma ka samu sunan da annabi kuma ka yi maulidi a ne mu da riba da kuwa kace ko kawai dan da ka abanda o biyo shi kana zai kamar karkar wani ne da wannan da bayan tinka wani da yayi dole haba da an taɓa da an taɓa da an taɓa da an taɓa da ka kai sabai ne wasifa da yiwu wani ma ta ba muku wani rabin ku da wani rabin ne ko garin ba kowa ne yayi ba ka ake yi wani idan har da wani wanda za ka yi masa haka a duniya dan kana kwaɗayin dan kwaɗayin ce da mani yake bai maka kawai ba tsammani ta ce wai zai yi maka to wanda ya maka ba kamar annabi muhammadu duk mai shi ba za ka kankane shi kai shi kai koyi a komai nashi ba a tare rayuwar ƙasar nan an yi wasu abubuwa a baya an yi shagarar shayi lokacin zamanin shagarar ko an yi wata mota shagarar shayi an yi kaza kaza masu hali suka fi san shagarar shayi wai saboda su suna son shagarar an yi abinci an yi shagarar koyi da abinta duk dan su wata zuwa wasu lokacin da abin da suke wuce da mulki za ka ga na ɗansa wannan dubula ga malakai wanda gaske shayi ne an yi stela obasanjo shayi an yi waye har ɗan jin an yi wasila shayi wata rigar da ta wasila idan har wani mutum nan shuhurarsa a duniya yana da wani shayi na tattara ko na kaya ko na wando ko na riga ko na mota ko na gida ko na hula zan da buka ko ba ga wani yanayi da zallon wuta sai yi waɗannan abubuwa duk idan wani yana da wannan sayan wato wanda zai ke bada alaji ana kan ko shura da take ga haka wa ya kai shura wa annabi Muhammad wa ya kai a koya wa Maulana Muhammad Rasulullahi ya kamata ka koyi annabi sayan ba sai kan wani ya kamata rayuwar ka tafi ke dai tafi ke da kadan da kadan da kadan da kadan kana jajibu annabi a haskenka kana mannawa to kana haskaka ruhi Muhammadiyya haƙiƙa Muhammadiyya ta ta annabi za ta dinga motsa tana taruka duk lokacin da ka dora mata wani abu na hakan annabi na ɗigar annabi to kwata kwatan ka kamar ka dora wata ne a wayan ka ne a cikin lantarki tana ƙara caji ba har sai na shiga ba karin yana shiga ko ba ta na ƙarfi za ku rin gaje da ƙarfi tsakaninka da bolana muhammad rasulullahi duk ɗabi'un annabi wanda ka koya ka hararo annabi ka koya za ka rin gaje da assimilation na ake sai ka ga tafiye tafiye annabi yana tafiyewa sai ka ga kana jira kana jirawa abubuwan ka suna juyawa suna juyawa suna komawa siffa muhammadiyya zaji muhammadiyya nuri muhammadiyya sannan ruhi muhammadiyya wani kuma shine hakikanin abin da ba a rayuwar ruhi ne shine ma'anar wannan ayar da kan zalibin sirrin suna yawan wata nazar kun ita matsalar ayar da haɗarin ayar shi ne idan ba ka yi annabi ba to annabi ba zai yi ta ba kuma annabi da yi ta ba za a ganta a kan wani alƙiyama in ba a zaka yi alƙiyama ta kan an samu matsala dama yan wasu ɓalgar da yan wannan da ko sai dai da dama a gidan gini a lahira ko annabi ko wuce da ka san mazaukin gidan annabi ko aljanna ka san wasu gini dan wuta ne to dan ba a same ka annabi wato za ka miki a cikin gidan kuma kowanne ka sai da take ka saka yan uwa mu tsara mu tashi da gaske me ya ji wannan nafsin da take nema ta kai mu ta ta halaka mu ga wasiya Allah ka samu kara alfarma Maulana Muhammad Rasulullahi dan a tara da dabi'u da halaye na mutane ne da ƙananan abubuwa masu saukin koya sa takalmi kawai karkar ya nan ka sa takalmi da ne ke fara sawa hagu yake fara cirewa kawai sai ka rage sa maka ka kai alƙawarin duk sa takalmin ka sai ka ga da maka fara sawa hagu ka fara cirewa takalmi kawai sawa da cirewa sa riga kawai sawa da cirewa da ne ke fara sawa hagu yake fara cirewa haka za ka dinga abubuwan kaɗan kaɗan in ka ga wannan ya zama ka jiki sai ka ga kamar ƙaro Idan ka yi haɗari lokaci da wanda ba ka rufe, nemo kana zama sun zama jiki wata ɗaya wata biyu shekara da ka ga kariya sun zama kai kalan ba za ka taɓa ruwa da su ba to sai ka kwakwalo na uku. Suka ƙara sa wa cikin wannan matsala haɗa su sun zama ni na zama da haka da haka har sai har sai annabi ya da rayuwa ka zama kiyaye. Wannan shi abin da ake nemo a zafin Maulana Muhammad Rasulullahi. Abin da zai taimake mu wurin mu zama haka magana ta ta ƙarfi kenan shi ne rike salati ga Annabi Muhammad. kaga salatu manzo Allah din nan da muke baya baya muke rauni akalla kullum ba ka wani salati da yawa to wannan hasan yadda ka so ka koya ka zama ka bala ka zama ke zama ma daga cikin alamomin sa annabi shine yawa ta yawa ta masa nayi man abu shan asar min zikir annabi ya ce idan mutum yana sa abu da yana yawan ambata to idan kana sa annabi da kana yawan salati ga manzon Allah to daga lazim wannan da muke da wani wannan da muke ba kada bane sirrin da ke ci wanda yake shi da salati ga annabi Muhammad wannan shi ne sirrin da ke salati ga Musa shi ne sirrin da ke cikin al'adarka ana so a manna ka da annabi ne da karfin iya to shi gidan annabi gidan tsafta ne ba gidan kazawai bane suna da ake ku dole sai ka fara wanka kafin ka je ka gana da mai gida menene wanka istighfar to idan kai abu da mai gida kai ne duk wanda gida kana zama fara yin sa a ta duro ga farko sai kai ga wurin Allah shi ne ma'anar haidara kana gaba gaba da sai ke shikenan mu je wurin ubangiji dama ya yi da kutuwa a kai gaban ubangiji sai ka fara kana gama salati ce la ilaha illallah annabi ya isa da wurin Allah ko kuma ya gane daga gida sai kai wanka istighfar shi ne sirrin lazimi tafiya da yamma kullum kai wannan wankin da safe kai da yamma kai da safe kai da yamma kai da daddare kuma a zauna ko da magarba a zo a zauna a yi wajifa a cikin juna ai sirrin wajifa sun sunan juna ne har sai la yake juna ka har sai ta tunawa mu cikin juna an da hannuna ba da kai ba na kai kai mu inda na gaba da kai ba na wai kai maka ai haka ake ai sirrin wajifa ce har sai yana bukan juna to ba za mu tashi ba sai duka baki da duk mun fita daga cikin kazanta inda duka za ka ya san wani ke buge ka kai duwa ka har ƙarshe ne duka ya zo mai kwata shi ne hakkan Allah Muhammad duk kwangana za su sami ke kaje a jawara daga nan sai kare muku dukkan abin da ke damu ku na wuni shi ke na sha mata ku kowa ya wuce gaban gida wannan shi ne sirrin ɗan uwa shi ne sirrin lazimi shi ne sirrin wajifa sarakaunin ce wasa da harkar ba harkar wasa ba ce karkara da shi da ba ka yi da gasowa yara suna ta ce kayan yara ba haka ba ne kayan masu wayo ne kayan masu wayo ne yanayin girma da za ka ga a kila ba garin ba kila a wasu garuruwan abuwan da sun jika girma suna yi in ilimi da za ka ga akwai wasu garuruwan wanda sun jika ilimi suna yi in ɗaukaka ne za ka ga garuruwan akwai wanda sun jika ɗaukaka suna yi in sarauta ne za ka ga a garuruwan duniya akwai wanda da su asalin majinin sarauta ne su sarauta ce ba ta aike su kaka da kakari kuma suna yi sannan bari ba ka wani mizani duk wani wanda Allah ya masa wata baiwa ta musamman sai ya gwama da wannan lazimi da shi kwafi suna ta shugurar da Allah ta alaƙa masa a wannan baiwa ya gama da wannan bari ma da misali idan kai ma da shi alƙur'ani ne da shi kasa ai ka san ko ɗaya da wani yana da wata waya da wata kusurci alƙur'ani na da ha lakin da sama da alamun garin ku ba sai da shi alamun garin ku wanda suna da shi to yasa alamun garin ku da shi ba kamar haka kila an samu alamomin duniya ba kila abuwa masu zuwa su zama shi da dan a tarihi har yanzu a samu wanda yake da yaron ke ko kuma da alƙur'ani da mutum a duk duniya har yanzu wanda da yake wannan malaman ta ce duniya yau ta ce da aka duk ba wai Najeriya bane a duk duniya mutum ne ƴaƴa da jikoki a hadama sama da ɗari kaza da duk duniya shi kai a rayuwa da wannan ka san sai samu wannan wallahi shirin ɗari kaza shi ya faɗa da bakin shi ya ce a zartar shi obirani ya samu wani obirani ya faɗuwa shi ya faɗa da bakin sa to shi obirani da ya mutu addu'a haka ya bar shi ya haɗa shi da tarbi shi ne wani shi ne idan sarauta ka ce kuma kalli gidan sarkin kuma a zamanin yau ka kalli ma halifa su yi sai sun fi ne duk da an kwace mulki buwaye ta yi kasa sai ne tarbi da wannan jirgin ba ɗari dukka halin da masu kuɗi da masu ne ne masu za ka zama wani wanda yake da kyau sai ka ga abai wanda Allah masa Allah ya masa buwaya wanda ta bambanta da na tsarorinsa da soyinsa a wannan layi haka ya saurayi haka matashi haka kuduwa ce haka komai ne da haka Allah ta laiki saboda sirrin salati ga Annabi Muhammad musamman da su fati ma'awai sannan da kake ganin ta kamar wasa ba wasa ba wannan sanin na cikin to shi kuma kaidar irka ba dole ne kuma sai bale sai a rubuce an yi wani alalan ma ana ce masa ainihin ana ce masa imamu musa ba su ne ko sunansa sabon shi gidan ne ya rawar su da hajji da ne ufanci alalan ma ne na kakkin alalan ma kullum sai ya kasuwan kurani a masarautar sau gidan amma shi karfa da ya gamu karshen da ne ba duniya sai zo rin imamu ali su ne da mutum ya ce kai kanya asho ya rayu kuma zuwa ga Allah da mutane ka aminta ba kana sahabinsa kuma ka ce ka zo gida ne za ka ba ina da jin wani abu a zuciya amma ba abin da Allah ya ba ka maka zuwa da sa alƙur'ani yake yi to ka je kai sauka ɗaya ka ce ka ba da ladan hadiya ne ko tijani abin da yi ba ka mutu ne
sai ce ka je cikin masallacin ko kai aro da shi ya je sauka alƙur'ani da fatima da sai ce ladan Allah na ba da shi da shi a daren da suka gane zo mata amma ba sai ce abin da kuma goda masa ta da hankali ya isa zuwa gare sai ce amma da kika ce jami'a ka ga liskin da hannuna ba ka ci wallahi sallai ka ga liskin hannuna ba ka ci yadda ka gashi ana kan manzan Allah ne sanan kuma ka ga wala ka wani to abin da Allah ya maka muka lamana a cikin Musa ka samu a cikin kai kuma ku shiga shi sa a matsayin sai kowa yayi ba dole ne haka ya zama haka ba ba dole bane sai dai lafiya da siya kai wa'azi suka mai rabo ka dauka ne za ka fara mai shi mai da ko za ka tafi da ka tafi da to abin magana ta gaskiya shine ko mutum ya yi da cikin shi a cikin maji ba to ya san yana da wani lokacin musamman na salati ga annabi Muhammadu shi ne makansa wannan ainihin ƙyali tunda ƙila in ba shi daga cikin wannan da lissi yana in bai cikin wannan lissin shi kuma lissin ba kawai an gama wani gana ce wani ba wanda ya gaya musu wallahi sai ka ga samun ta kana yi shi da tabbatar kana ci kana ce na wanda ke wajen ba wani ɗarikar a gaba wani garanti yake da shi ba garanti ya mutu yana yi in ba ka arzikin zama ba ka sani ba sai kawai buri kace Allah ya sa ka mutu kana yi so da kasance kana cin har ma annabi ya san da kai ya ba da sunanka a cikin masu rayu na musamman ya ba da kai kamar yadda ya ba da sunan uwar sarkarni ya ce a je a gaje shi a rusa addu'a ba a yi kuma yin uwar sarkarni ba annabi ya bayan yana ba da ummar da aliyu wasu ya sallan mara sallan aliyu na gidane ku je ku gaida uwar sarkarni ku ce ni ina gaje sannan ku rubuta muku addu'a uwar sarkarni ta yi ne ba ta hannu ba ne wannan shi kuma na mutane ya san ko wani zai zuba ni to duk kyakkyawa magana da shi lillahi lillahi Allah wa imana haka nabi wani suna nisa da shi to idan takbiran baka to kaga bayan da aka yi in kuma kana cikin kana yi to kai wurin da tabbata dan baka da garantin kana cikin kowa to wanda yake ce shi ne yanzu ba yanzu ba ko yana cikin kowa shi wannan wallahu alam amma sai ko shawara ya samu lokacin da yake mai sanati ga Maulana Muhammad Rasulullahi akalla a kullum koda dari dari iya lalacewa duk daren duniya da mana musulunci da ita ya rasu wannan hadiya gare ka ka kwanta da in ka ga kafin karfin gari sai ka kara ɗari da wani shi in ka ga kana ɗari shaf shaf ba wa wani wahala sai ka kara zama ɗari in ka ga ka mutu ta wannan sai ka kara zama ɗari haka kai ɗari biyar to zai wuya ka iya yin salati ɗari biyar da kullum da aka kai kuma da da yana nan ta tsawon hannu to da hatta zai jawo ka haka ka'idar haka ka'idar ke yan kuwa sarka mutu sai da Maulana Muhammad Rasulullahi da abin da muka rasa na da da halaye wanda muke ta wannan ainihin da shiyar akai sai za su dawo da kadan kadan ai da ma rashin salati ne ya tarwata su za su dawo wannan kun ba ta da mai kuɗi ba ta da sadaka ba ta da sarki ba ta da sadaka ba ta da yaro ba ta da tsoho kowa da kowa ne wannan shi hadara annabi ba yaro ba babban ko uzuri shi hadar zamanin wa'idani da zai zira tilin majrun Muhammad shugaban kasuwa ni na tsere da uban kowa a wurin neman annabi da ɗana da jika na ɗin da babana da kakana da shugaban yake ɗin duk wani sha gaba na shugaban yake na da Allah kowa yi sai na tsere da shi na ga na wuce shi in dai a fagen neman kaunar Allah Muhammadu sarka shi mura zai tsere da baban shi zai da maman shi da kakan shi da ɗan shi da jikan shi zai da kowa a wurin annabi baya san sauki haka ake su kuma sama yanzu na ta Allah ba ka da sauki ko da waye ya zo ba za ka je wuce ka ba to karka yadda ana lamarin annabi kana baya baya ana wajiba kana baya baya in ba za ta wajiba ba eh to ne kincin kike da kai ya zama kana yin tafiya ga Maulana Muhammad Rasulullahi da abin da kake da kara da salati sai alaramma ne kara da salati kai an yi malamin fiqh ne magantar da mai tafi a zaure kara da salati da nake a kana nan shiru kara da salati a kana duk abin da kake na ibada ka kai ne azumi ne kara da salatin annabi Muhammad kai ta ne kara da salati kai ka kuɗi mai bara da salati kai ɗan kasuwa ne ko me ka ƙara da salati maulana muhammad rasulullahi har sai annabi zai shigo cikin lamarin ka sai muka jagora ka zo na lafiya idan kasuwanci ne sai ka fita da mu idan aka rauta ne sai ka fita da mu a komai sai ka fita da mu Allah ke mana gari isa maulana Muhammad Rasulullah Allah ta mu gama lafiya ta mu shari imani Allah ta karɓi zaman mu karɓa yi kanmu Allah ta ka mu Allah ta shirya wannan zama da alkhairi duk shekara alfarma maulana Muhammad Rasulullah Allah ga mu zama dukkan zurmu Allah ya duka bukatun Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kan ta mu zama lafiya abin da nake tinkara na da da tsoron tashin hankula da ake tsoron faruwarsa Allah ta mana maganin sa albarkan maulana Allah ta kaji zaje lafiya a gama lafiya sannan Allah kai mana zabun alkhairi Allah mun ba ka zaji Allah mun tuba wancan kada mun zaba ka mun da zaba mun tuba to Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun fada mun yi kuskure Allah mun tuba Allah mun so shi mun so shi da yawa mun ce shi ne kadai mun ce shi yayi koma kowa mun ce shi ne kadai mafita mun ce shi ne gaskiya Allah kawo mu da shi Allah mun ji jiki Allah mun tuba Allah ya rike mana zaɓi dan albarkar annabi Muhammad. Kar ka yadda ka ce cewa na cewa da kun ka kula. Ba hana ka san ɗan takara ba amma ka ce Allah zaɓi na wurinka. Kar ka yadda ai faɗa da shi a kan ka kula. Allah na kishi wai har kai san wani ka zo kana faɗa san banza san wasu san duniya. Ba ya faɗa da shi akan san Allah da na ba zo na faɗa da shi akan wani ɗan takara a banza a wasu. To ka kula Allah na kishi. in ka ga kamar akan san wani akan duniyar banza to Allah kuma sai ya ba su ya duniyar ta baka wala shi kan sai ya gasa maka ainihin aya a mu wallahi kamar da aka gargasa mana suna kuma kula mu kula wannan gaba ce ne muhimmanci saboda ana kan abun kuma yana zuwa ka ji mana gani abin yana zuwa kai ki kashi abubuwa to Allah ka samu sai a ci karka da ai banzan siyasa da kai ai ihu ai holo ka sha kwaya ka da wani ka zagi wani wai dan wani ka kula mutuncin wani in ka dangwala ko da da tsinke ka dangwala in kai wasa duk sur'arta wallahi wani zai albarka wallahi akwai mutane irin wannan kuma kira a layin zane za ka yi haɗuwa da irin waɗannan ka taka wani da gangan ɗan ta da tsaron kai ɗan takarar wa kai ɗan takarar ɗan siyasar wani ne ka ci wani mutum ke kawai ta kawo rusa albarka da yalan daga wasu to ka kula ka kome cikin nan zuwa subhanahu wa ta'ala bi lillahi ta'ala wa shukr wa salamu ala al-mursalin magana ne to yi to yi to
Allah kare lafiya. A menene hukuncin wanda yana wazifa kuma yana karta?
ok suna tashi suna tashi wazifa wanda wani tambaya ke yi wa kuntu wanda yana wazifa wani yana karta idan haka ne shata sai kaman karta ya yi tsiya da kaman ya ya ji wani ɗin ai ba wani ba mai to karta dai haramun shata ma haramun duk da ba wani wanda ya ce wannan zai maka wani kwaskwari ma haramun shi kuma wazifa halali to ba za mu tsoro ba ta lalace ba dan ba shi daga cikin ayyukan da idan kana yi sai muna fata ya ji tsoron Allah ya gyara ni idan kana wajifa kana wajifa ana bukata a ganka da halayen masu da biyu masu ba muna na ba to wannan bai daga cikin muru'a bai daga cikin da jiwon mutunci sai da kamata ma wanda ya sa dogon riga a ganshi a tebur kasa dogon riga to dogon riga alamar mutanen kirki ne a Hausa ya kamata a ga wanda ya sa dan dalle da dan mara dan kukkun nan go da dan fatarin fatara da nan shine agan shi a wajen babu da bisa ta adama ya tantance dama zai yi an gasa ma amma dogon da da wurin malin ka a cikin wurin kanta da yi ba bana ta kuma dogon guda da da da da da da da riga da wurin kuma da tafi kuma shi ba ganka a cikin wurin kanta a lamarin da yi ba Allah ka gyara mana albarkar maza Allah Alhamdulillah ta tana kare sannan tambaya na biyu shi ne menene hukuncin waɗanda suna karanta wazifa suna tauye harafi a sati fati ko don har a yi baya.
dan harafin da ka tawaye a salatul fati ko a jawara ko a hailala ko a istighfari a wajifa to ka taura hassansa kowane harafi akwai hassansa akwai mala'ikinsa akwai ruhaninsa akwai jininsa akwai komai duk abin da ka sani na hadara to duk harafin da ka gaje masa wasan ko ka share harafin gaba daya to ka shafe hassansa da mala'ikunsa saboda ka hassansa ba zai jira a ruhin ka da wuce kawai ko kuma abin da kai ga lahani ka bata ma'ana ga baki daya to ka bata wuri ko ka aure su dir ma'ana ko ba shi aka rakin alaji nan da kana kana ki to ranka wannan yana da kyau mu karanta komai daidai ai shi sa zaka ga da adadin ba yawa to idan karka sauri ka ce bari ka gama da wuri dukka talatin ne ne ne ko kwaji talatin ne salatin fata mutum ne halala dari minti kaɗan ka gama me ta wara sha yi turbin kai ka gama shi sa ka ga duk ba yawa dan kai kai dukkan ruwa kai komai a nan ka gama sai ta fata ka ga gobe lafiya a sallah ba yawa layi nawa ne kwata kwata layi biyar ko bakwai ka gama ne wani layi bakwai ba don ne dan ka yi alaƙe awa goma ashirin da hudu kike da gidan uwa a wuni to sai da wani gaggawa da yawa inda za ku je zuwa wurin zuwa Saka kowa ya tsaya a nazarin girman Allah kada matasa matasa sun fi wannan matsala. Su dinga jan da'ira da gudu wasu suna sauri ba burgewa ba ne. Duk saurin ka fitar da komai daidai ne. Wannan shi ne magana na gaske Allah ya gyara mana albarka maza.
Allah ya taɓa shan mene ne hukuncin ana wajiba a ƙara wani abu ko a rage wani abu.
Idan ana wajifa aka yi rage ana so a saka rage da aka yi zabur ya kama mutum ya kama da'irar. Idan kuma aka yi ƙari duka to ana so a yi zabur na istifari ko bayan an yi da wajifa an ma lazima kake ke ka ƙara ɗaya da ba da gangar ba za ka istifari da ita ne da bari shine kamar kabila da ba da ake a sallah. Idan kuma kai da gangar ka ƙara ɗaya za ka da gangar to ka rusa wajifa gaba ɗaya ko ka rusa lazima duka sai ka sake gaban gida. completely ka rusa kamar da ka ƙara raka'a ne ɗaya ko sajada ɗaya ko ruku ɗaya da gangar a Allah kana sani dan iya biyu a wurin Allah ko ba ga wani sai Allah ya karba ya ce a wannan ya zama da rashin kunya Allah ne ke duk mu rusa ba mu so Amin.
ka ga wani kana so a zo na lafiya Amin.
to wannan shine Allah ya gyara mana son mu da na da Ƙarshe ana yin hukuncin to wani kuma wanda muna da da ke da wa'anda ko ba sa yin kasna sha'awar su ba su kafin su yi soka a ana so ya da
kowa na wajiba dalilin dai za mu ga wasu yin da su gani amma wajiba ba ga ai kowa na wajiba nan da
inda ne bukatar karɓar su shi ko kuma babu su shi Mun kana gudu na ana kowa dai ana wajiba fatan san fatan yin dalili abin da ke garin mu askar na wajiba lazimi ne kullu juma gama askar farka yana tarbiyyar askari da komai da komai da ake shi na asrar da ta abin da ke garin mu. an da damar da ilmin bolana balakon shi ahmadu ibrahim da ke da ya fara da shi